والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu ɗaya ga watan jumada al'ula shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da ashirin da tara ga watan januwari shekara dubu biyu da sha bakwai shekara ta miladiya so kamar yadda muka sani karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wato jin yanda malaman farko magabata suka fassara su shine zaman lafiya ga musulmi Allah da rahmashi wato ya umarnin cewa a samu mayan su fita su je su koyi ko ko su fahimci addinin musulunci su dawo su yi ma mutanen su gargadi cikin mutanen da Allah ya ba fahimta wannan addini shine Malik bin Anas wannan bawan Allah kuma ya haɗa falaloli wanda yake da wuya ka same su sun tattaru a wani malami shi ne na ɗaya zama kasancewan shi a madina aka haife shi a madina ya girma ya karatu ya koya kuma ya mutu a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al madinatu kashir tanfi khabathaha wa yansa'u hayyibaha ita wannan garin madinan nan wato Allah ya shi kamar wutan makeri take takan wanke ko ko takan fitar da dattinta kamar yadda wuta ke wato gyara a bakin karfe to haka madina take yi sannan kuma tsayibuwa yanzu sa tsayibuwa abin da ke kyanta kuma kan wato yakan yi haske ya kawatu sosai a ce kun ga in malami ya tsaya a madina ilimin shi ma Allah zai kawata ilimin shi gyara ilimin shi to wannan falala da ya samu kenan falala ta biyu da ya samu wanda yake ya fito a karnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan karni yana da alheri wato ya tsarkake wannan karni khairun nas karni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum wato mafi alherin mutane su ne wanda suke cikin karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan masu bin su sannan masu bin su to sannan bayan haka kuma manzo duk da haka sai da yi bushara da fitowar wani malami wanda yake mutane za su zo suna neman ilimi ba za su samu ilimi ba sai wurin wannan malami wanda yake malamin mutanen Madina yau din nan da ka ce alimu ahlil madina mutumin farko da zai zo rai shine malik ba wai babu malamai ne ka gabanin shi ba a'a ita daman garin madina ita ce garin malamai tun daga sahabbai fuqaha sahabbai sannan fuqaha na tabi'ai duk garin madina ne to shi malik ya tattara ilimin wayannan malaman gaba daya kuma da bakinsu da yawunsu yake ba da fatawa ya ce bai zauna yi fatawa ba sai da sahabbai ko tabi'ai ashirin da bakwai suka ce zauna ka ba da fatawa saboda ka an ba su certificate ya zauna yana karantarwa ba wai rigima ne da kankan ba ba da shi ne wannan fatawa din nan saboda haka cikin abun da ya rubuta shi ne wannan littafi al-muwatta saboda haka muna roƙon Allah ya bamu muwafaka karanta shi kuma da fahimtar shi da aiki da shi akwai lokacin da wayansu ɗalibai suka zo mamali suka karanta wannan littafin muwatsa cikin kwana arba'in bayan sun ƙare sai ce littafin da aka rubuta cikin shekara arba'in yau ga shi kun zo kun karanta cikin kwana arba'in ba ku fahimci komai ba ba ku fahimci komai ba to kuma har yanzu zaka ga mutane ana samun matsaloli da rashin fahimtar me shi mawallafi yake nufi da kuma fikihun da ke bayan abin da ya wallafa to ba ka iya fahimtar fikihun malik sai ka haɗa abu biyu riwayar da yi wannan mawaƙa malik riwaya ce ta malik na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fatawar sahabbai da tabi'ai sannan kuma bayan wannan yakan samu majalis na zama na fatawa ta fikihu wani lokaci in ya ba da fatawar shi ta fikihu domin fikihu shine fahimta domin ƙur'ani ya ce falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun ne ta fasahu fi din ana saukar da qur'ani amma kuma qur'ani ya ce a je a sake neman fahimta a ce akwai wata fahimta bayan ayoyi akwai fahimta bayan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtar kamar ita ce ayin itace ilimi ilimin ice ne to ayin itacen shine fahimta wannan fahimtan ana samunta a mudawwana wadda maliki bayar ba fatowin shi ana tambayin shi matsaloli da matsaloli na fitar da hukunce-hukuncenta ita ce samara wato ‘ya'yan itacen ilimin to wani lokaci za ku ga ya ba da fatuwa kuma ta yi saɓani da abin da ya ruwaito a ganinka ko a ganinku ba ta yi saɓani ba ba saɓani sai dai muka zo daidai da irin wannan babi muna babin ne babul istihada me istihada shine jini da ke fita daga mahaifar mace koko daga farjin mace amma bai ratayu da haila ba koko jinin biki duk jinin da zai fito mace shi ba haila ba kuma shi ba jinin biki na haihuwa ba to wannan jinin istihaba ne wato jinin rashin lafiya wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wata jijiya ce jinin ke zuba daga gare ta saboda ka shi wannan jinin ciwo ne bai hana sallah an ɗauke ma mace sallah da azumi in jini ya tattaru da jinin haila ko jinin biki babin da ya wuce na babin jami'ar haid ko haida an yi bayani jinin haila aka ce jinin haila na hana sallah in an same shi ko da a mace ce mai ciki in haila ne zai hana ta sallah to yanzu muna babul istihada shine a babul mustahada mustahada ita ce wato mai mai yin haila mai yin jinin jinin ciwo to muna hadisi na ɗari da talatin da hudu haddasa ne yahya an malik عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت واتو هشام بن عروة ويتو دقا بابنشي عروة بن زبير دقا عائشة ما تمزو الله صلى الله عليه وسلم إتا عائشة الناتيوة قالت فاطمة بنت أبي حبيش واتو فاطمة بن أبي حبيش تسمع النبي يا رسول الله إني لا أطهر أفعدوا الصلاة فاطمة bintu abi hubaysh sahabiya ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni mace ce la athuru ba na tsarki wato kullum cikin jini take afa adau salashin in bas sallah fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ma zalika irqun annabi ya ce wannan fa wata jijiya ce wa laysa bi haida ba haila ba ce fa idza aqbalat al haida to lokacin da hailaki ta asali ta zo faturki as-salah in hailaki ta zo lokacin hailaki ta zo ki bar sallah fa idza zahaba qadaruha in kuma kwatankwacin hailanki ya wuce qadaruha domin ta san ce mu'tada ce mu'tada shine wadda ta san hailanta in ka tambaye mu'tada wadda ta saba haila ba sabuwa ba mubtadi'a hailanki kwana nawa ne za ta ce maka ni dai biyar nake yi ko ba ta ce maka biyar ko shida wata ma za ta iya ƙara kwana uku biyar ko shida ko bakwai to in mace tana ganin jini bai tsinkewa to sai ta yi fa idza zahaba qadarwa in lokacin wato kwatankwacin kwanakinta na haila ya wuce faghsili sai ki wanka an ki dam ki wanke makanki wato jini wa salli ki sallah ma'ana kenan in lokacin hailanta ya wuce ta koma istihada ta koma jinin ciwo wannan yar wato ta jijiya ce take zubar da jini saboda ta ta yi sallah ma'anan shi kenan da muka samu jinin da ya jinin haila yana hana mai sallah da azumi jinin biki yana hana mai sallah da azumi to jinin ciwo fa bai hana wannan fikihu masha Allah inda akwai wani likita yanzu kafiri zai musulunta zai ce musulmi yaushe kuka iya bambanta jinin da ke fitowa daga mace irin wannan abu wannan ai anatomy ne da physiology ba kowane jini ke fito ma mace shine haila ba ba kowane jini yake fito wace ba shine jinin biki akwai na ciwo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba wahayin Allah ba ya mutum shekara 1400 zai iya bambance wannan wahayi ne manzo ne to nan an gaya muna alama alama ce nan ana hukunci da alama hukunci da alama in rana ta yi zawali in rana ta yi zawali ta yi sallan ne azhar zawalin rana alama ce ba illa ta sallah ba alama ce kun gane haila nifas istihada duk alamu ne to wani rahama Allah kuma a wannan zamanin sai ya fitan muna da illa dalili illa ta fi alama ƙarfi a wurin hukunci illa ta fi alama ƙarfi a wurin hukunci bari mu ba ku misali giya da suke tallan giyan nan me sunanta giya ko menene me launinta giya giya da suke tallan me sunanta muke gani a posta me launinta a'a ba kwalbar ba ita giyar eh baka eh so mun ji launin eh kore ina abun nan ji kokarin lurar da ku ina so in fitan muku da alama ina so in fitan muku da illa ne don ku gane to giya ta yi kama da kok shi ne baki ko brown kalan ta haka sannan kuma tana kofa ko kuma tana da wari to duk wannan menene duk alamu ne duk alamu ne to domin alamun nan ne aka haramta domin illa aka haramta me illan shine maye illa shine maye kun ga nan sai mutum ya sha ya bugu zaka ga illan ba kafin ya sha ba zaka yi sani ba to amma kakan iya hukunci da alama matsalan ka zo ka samu wani kofi ga abu ana biki ne an zuzzuba nan an sa fanta nan an sa biya nan an sa abubuwa ba a sa sunansu ba sai ka ɗauki kofi sai ka gan shi ga kumfa ga baki ga wari wannan duk menene za ka sha kaga kayi hukunci da me kayi hukunci da alama to in Allah ya ce muna in kin ga haila ki bar sallah in kin ga jinin biki ki bar sallah in ka ga wannan kaza istihada ne yana muna hukunci ne da alama kun gane to sai kuma Allah da hikimar shi yanzu wa fi anfusikum afala tubsirun sai Allah da ilimi na zamani wanda ya ce za a ganshi sai Allah ya nuna muna illa in an ce jinin haila ba jini ke fitowa ba to ga illar zai sa ke fitowa in an ce jinin biki ba jini ke haihu ake fitar da shi ba bayan haihuwa sai Allah ya nuna mana ga illar istihaba sai Allah ya nuna mana ga illolin shi to yau in ka san illa in ka san illa to sai ta kore alama wannan kofin nan da ka ɗauka gashi ga kunfa ga wari ga abubuwa ne amma sai masu zuba wannan sai wannan ce maka wannan kofin maltina ne wannan da ka ce ba za ka sha ba sai ce maka za ka sha? ha? zai sa ba za ka sha ba a'a sai dai in kana shakka mutumin amma mutum masalan mai gida sosai mutum adili ya zo ya sa muku abu za ku yi walima sai ce wannan malfina ne za ka sha domin illar ta kore alama ya za ka gane ya za ka gane ai tun da dai kasancewa ba mayarwa a nan to shi kenan to sai kuma can sai ka ga wata farko da haka farar hoda ta yi kama da giya ba ta da alamun me giya to mun aka ce kuma in dan shaka ana buguwa ta halatta kun ga nan illa ce ta haramta maka shan wannan farar hoda ba alamu ba wato an samu illa da magana hukunci ya tsaya a kanta nan shi yasa zai muna amfani a wannan zamani in mace ta zo tana jini in mace ta zo tana jini mu duba jinin tan wani irin jini ne ana iya ganewa in jinin haila ne ma'anar shi jinin ɗabi'a kun ga yanzu wannan babul mustahaba da yanzu likitoci ne za su yi babi sai su ce dysfunctional uterine bleeding dysfunctional ko ko abnormal uterine bleeding wato jinin da ke fitowa daga mahaifar mace abnormal wanda yake ba al'ada ba ashe akwai normal uterine bleeding normal din shine haila menstruation ko ko jinin postpartum abinan hemorrhage postpartum hemorrhage wanda ba su ba sai likita sai ce maka dysfunctional uterine bleeding abnormal uterine bleeding to kai yanzu in an tambaye ka abnormal uterine bleeding yana hana sallah mu ji faƙiyya cikin kai ba da ansa eh baya hanawa shine mustahada abnormal uterine bleeding bai hana me yake hana sallah normal uterine bleeding shi ke hana sallah shi kuma ya kashe kashi biyu wanda yake bayan haihuwa wanda yake kafin haihuwa to sai kuma ka lura da wani abu na haihuwar menstrual bleeding ko jinin haila duk ya tattaru da yanda jiki ke kokarin a samu ciki ne a samu ciki in yayi shiri ba a samu cikin ba sai kamar da nake muku carpet inda ke cikin mahaifa sai a cire shi a sake sabo na kokarin wata muhawala a sake samu wani yaro in shi ma ba a samu ba a sake zubar da wayannan carpet ne ai wayannan jinin nan kamar carpet ne aka nan da aka zo ba a so ana so a yi sabo ba wankewa ya tafi to na hailafa na jinin biki shi yaron ne an kame shi kuma an shimfiɗa mai kafet ya zo alhamdulillah ya yi baje-baje a kan kafet sai kuma ya liƙu da bangon mahaifa ya liƙu da ita to bayan ya liƙe nan ya girma in ya tashi fita wannan cibiyar uwar cibiya da ita yake fitowa don kayan shi ne ba na jikin matan ba ne sai ya fito ya fito tare da kayan shi to wurin nan giɗin nan da ya bari wannan ciwon nan da ya bari zai ta zubar da jini domin ciwo ne niki har ya zo ya warke jini ya tsaya shine jinin mai shine jinin haihuwa wato yanda Allah ke halitta ɗan adam in dai jini ne ya haɗu da halitta ɗan adam da ɗabi'ar mace domin an halitta ta ne don wannan aiki ba don wani abu ba mace injinin nan sai Allah ya ɗauke mata sallah ya ɗauke mata azumi amma azumi ta rama sallah kuma an ɗauke mata to jinin istihaba na rashin lafiya sababin shi na da yawa wani akwai wani abu da ke samun mahaifa fibroid kamar kun ga ƙwallon nan kamar ƙwallo a cikin mahaifa wani lokaci a bangonta can na waje wani lokaci na ciki yakan sa jini yana fita kansa ciwon kansa na na mahaifa yana sawa wani polyp wani abu kuma wani tsiro ya fito ciki yana sa jini kai cuta ma bacteria ta shiga infection yana sa jini wa'annan duk jinin nan da na faɗa ya tattaru ne da haihuwan ɗa bai tattaru da haihuwan ɗa ba kawai dai ciwo ne na lalura to kamar yadda duk mutum mai ciwo wani yana da ciwon kansa na huhu yana aman jini an ɗauke mai sallah to ita ma ba ɗauke mata sallah ba domin cutar ciwo ne ba ɗauke sallah ba lokacin ma kake buƙatar ka yi sallah domin Allah ya ko baka lafiya ko ka mutu da tsarki wato Allah bai ɗauke sallah da azumi ba sai din bayi azumin domin ciwo fitar da jini na ciwo to wannan mahaifa tana fitar da jini da sababbai da yawa ashe yanzu in an samu mace tana fitar da jini daga farjinta nan take likita zai iya ce mata wannan jinin na haila ne ko ko wannan jinin na ciwon istihada ne ko na haihuwa in na haila ne ta bar sallah in na nifas ne ta bar me to in na ciwo ne fa ta ci gaba da sallanta domin ba ɗauke mata ba don ciwon wannan lokacin ne ma take buƙatar sallah ba ɗauke mata ba don wancan ciwo ɗin ashe kun ga kenan yanzu zamani zai zo ya ƙara tabbatar muna da wannan rabe-raben nan da aka yi kuma ya nuna wa mata wani irin ciki to yanzu wani abu mace tana da ciki sai wannan mahaifar ta fara ɓamɓarewa ta fara ɓamɓarewa mahaifar ta fara ɓamɓarewa kun ga wurin da ta ɓamɓare zai bar miki ko sai jini ya fara zuwa ga ciki kuma an fara jini wannan jinin menene istihada ne ko nifasi nifas ne ma'anar shi kenan za ta daina sallah barakallahu fi sai ta daina sallah domin ya haɗu da haihuwa ne jinin ya haɗu da ne da haihuwa saboda haka duk jinin da ya haɗu da haihuwa shine illar da ni kokarin fitan muku in ya haɗu da haihuwa aka gane wannan jinin fa daga wurin da yaro ne yake fitowa to wannan jinin nifas ne ya haɗu da haihuwa kuma illar shi shine abar sallah to sai aka duba aka ga a'a tana da wani tsiro ne tsiro a cikin mahaifa nan ne jinin ke fitowa to wannan za ta bar sallah istihada ne to mace ce wata mace in ta zo haihuwa sai mahaifar ta ta zubar da jini ba tsayawa haka ni na rasa ya da wannan ciwo a sakkwato ta rasu jini tsaya sam shi ba zai tsaya ba mata sai ta mutu to abin da ake yi a asibiti hysterectomy hysterectomy shine da ta haihu ana wurin kokarin rage jini aka ga yaki a ce a sa mata jini ana sa jini kuma yana fita yaki sai a ce a je a cire mahaifan ma huta cikin minti goma an buɗe mahaifa an cire ta an ɗinke sai jini ya tsaya tsit tambayar shi ne za ta yi sallah in ta farka ya ina fuka ha ina fuka ha an cire mahaifa an ɗinke jini ya tsaya eh a ina ciwo yake a'a ba mahaifa ba wato ma'anan shi asalin jinin dikin ma'an me so ba maganan wai me sai sallah kawai yasa fuka mu za su ce in mace ta haihu yanzu yanzu nan jinin biki ya tsaya za ta ci gaba da me kun gane yadda abin yake? wa alaikum salam to wanda aka yi mata cs in an cs to akan kwashe mafi yawan jinin saboda ka ita maimakon ta daɗe kwana arba'in tana jini sai kaga ta yi sati ɗaya wata ma sati biyu amma sati ɗayan nan da take jini jini menene na haihuwa ne saboda ka za ta bar mai za ta bar sallah saboda ka illa da an samu illa hukunci ya tabbata ba a duba alama saboda haka yanzu mun kai wani zamani don mace mai zubar da jini shin tana da ciki ko ba ta da ciki ya zama wajibi ta je ina asibiti don abubuwa biyu don addininta don kuma lafiyarta domin an ce wannan jini ciwo ne to mutum zai zauna da ciwo ba zai zauna da ciwo ba balle ciwon da ya haɗu da jini jini na zuba sannan kuma wannan zai iya zuwa zai iya zama ciwon kansa ba maganan ta zauna shi yasa fuka sun ce eh ana iya zuwa wa mace mustahada amma kai miji ba tunanin wai kai zaka iya zuwa ko zaka iya zuwa kai tunanin ka kai ta ne ka tattara kuɗinka ko fahimta ala kulli hal mace ne zubar da jini tana buƙatar likita shi yasa kuma amma likita mace musulma likita mace musulma eh eh eh to in suna iya ganewa da alamat ba komai za su iya aiki da shi amma su je asibiti kamar nace dan abu biyu domin lafiyarsu da kuma tabbatar da addinin su misali mace ce tana istihaba sallah ya zama wajibi a kanta amma tana tsammanin ita me take yi haila nan ta bar me ta bar sallah tana son haka to tunda Allah ya zo da ilimi Allah ya kawo ilimin nan ilimin nan kuma daga ubangijin yake sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim za mu nuna musu za su fahimta kuma ya zo sai mutum ya ce a'a ba zai aiki da shi ba sannan da ya zo din kuma bai saba ma abin da salaf din fa suke gaya mana ba shine mu'jizan nan kuma Allah ya taimake mu to wa 135 ko wa haddathani an malik an nafi an sulaiman bin yasa an ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam anna imra'atan kanat tuharaqu ad-dima' في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحييدهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها تونان امرأة وتمتي أم سلمة نتويت وانا حديثه tarwaito cewa wata mace ta zo mace ta ce ma annabi ita fa jini na gudana yana yana gudana daga daga gare ta wato amma ya fatta tana zubar da jini a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastaftat sai ta nemi fatawa ummu salama ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya ma annabi cewa ga mata mai zubar da jini fa jini bai tsaya mata sai annabi ya ce litanzur wato ita ta duba ila adadin liyali wal ayami lati kanat tahiruhunna ta duba zuwa da rakku da ranakun da take haila na al'adarta ta duba wayannan kwanakin mina shahari na wata qabla an yusiba allazi asabaha kafin wannan musiba ya same ta ciwon zubar da jini same ta da tana hailan ta daidai a ce wannan matan nan kwana bakwai ne kafin wannan abin ya same ta kwana bakwai ne mu dauka dan mu fahimta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta duba wayannan kwanakin sai muka ga a ce mu yanzu bakwai sai ya ce faltatruki salah qadra zalika min ash-shahr wato tabal kwatankwacin kwana bakwan nan na kowane wata tabar sallah fa idza khallafat zalika in ta wuce wato in ta bar wayannan kwana bakwai baya fal fal taghtasil thumma litastanfir litastaghfir saboda haka ta yi wanka da tastasfir ta yi kunzugu bai saubin da wani tufa sun matu salli sannan ta yi sallah wato ta kidanya kwakin da ta saba haila a nan mun ce nawa bakwai bayan bakwai sun wuce shi kenan sai ta yi wanka ta yi kunzugu ta ci gaba da sallah wato kenan yanzu ta shiga haida ta shiga istihada to a ɗari da talatin da shida ya ce wa haddasa ne an malik عن ابن هشام بن عن ابن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاد فكانت تغتسل وتصلي نعم أرويت دقا عروة بن زبير عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت إيتا Zainab bint Abi Salama ta ga Zainab bint Jahash amma wace Zainab bint Jahash allati kanat tahta Abdurrahman bin Auf wadda yake tana karkashin Abdurrahman wato matan Abdurrahman bin Auf Zainab bint Jahash wa kanat tustaha ta kasance tana yin istihada wato jini na zuwa mata ba tare tsaya ba fa kanat taghtasilu wa tusalli ta kasance tana yin wanka sannan kuma ta yi sallah to wannan Zainab bint Jahash Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin matan da ya aura Zainab bint Jahash amma ita ba iyar ba matar Abdurrahman bin Auf bace matar Zaid bin Harith saboda haka masu sharhi matsala ta same su anan shin Malik Wahan yayi kuskure ne maimakon ya faɗi sunan ainihin wannan matan abdurrahman bin auf da take istihadan nan sunanta ummu habiba sai kira ta zainab wahima wato kuskuren suna ne ko koyaya sannan kuma duk riwayan malik mafi yawanta dukkan ta ba a samu wanda ya ce an gama ta Abdulrahman bin Auf Abdulrahman bin Auf wanda yake sunanta Ummu Habiba ba sa Ummu Habiba ba sai dai wannan ita Zainab din nan binti Shah to sai wani malami ya ce to ai shi Jahash din nan ƴaƴan shi guda uku ɗaya ce sunanta Zainab Ummu Habiba yace ita ma ai sunanta Zainab na asali sunanta na yanka sunanta me Zainab amma na kiranta Ummu Habiba dan abai a raba ta daga waccan me Zainab din shi yasa ce saboda haka masu cewa wahima wahima malik nan wani irin waham ba wani wahami mutum ne gida duk mata yayin shi zainab ya ce ma wannan ummu habiba wancan kuma ya ce zainab ɗayan kuma ummu hani a zainab ne hani hani ma ne ko ne naman ce da suna ɗayan da uku saboda haka babu wani wahami sannan kuma bai da wani amfani a nan domin me an san cewa matar abdurrahman bin auf ta kasance tana istihada kuma ta kasance takan yi wanka sannan ta yi sallah wato in ta yi wankan haila wankan haila ke nufi ba shi kenan kowace sallah kuma in ta zo sai ta yi mata alwala ta yi wanka ba to na ɗari da talatin da bakwai haddasa ni an malik haddasa ni an malik ابن حكيم وزيد ابن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله واتو أنت بن سعيد بن المسيب كيف تغتسل المستحاضة يا مجمع استحادة تكي ين وانكا قال تغتسل من طهر إلى طهر تنا وانكا دقا قركي زوا قركي واتو تنا وانكا tsarkin haila in ta ƙara wa'annan kwanakin da ta saba na hailanta zuwa wani tsarkin wa ta tawadda li kulli salatin kuma ta yi kowace sallah alwalla fa in galaba haddammu istasfarat in kuma jini ya mata yawa yana zuba ma istasfarat sai ta daure wato ta yi kunzugu dan jini kai fita tana nan da tsarkinta sa'id min al-musayyab ya bada wannan fatawa to na ɗari uku ثلاثين تقص وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحالة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة ما أرويت لدى عروة بن زبير يتي ليس على المستحاضة وتباب أكم استحاضة سيدي كوي تي وانكا وانكا ايا وتشين وانكا هيلا sannan ta yinka alwala da kowace sallah za ta yi kun ga fata wasu malik ya jera su wato yanda karfin dalili yake qala yahya qala malik al amru indana anna al mustahada idza sallat anna li zawjiha an yusibaha al'amari da ke nan wato wurin mu a madina malaman madina mun yi ijma'i in yace wal amru indana nan kun ga can ya ce cikin Suleiman bin Yasar cikin malaman alfuqaha Madina tana da alfuqaha sab'a shine wani ke cewa ala man la yakri bi amin fa qismatuhu riza an haqqi kharija khudhum Ubaydullah Urwatu Qasim sannan Sa'id Suleiman Abu Bakr kharija su sune fuqaha sab'a min at-tabi'in in yace wal amru indana abinda su wayannan fuqaha sab'a suka hadu shi yake gaya muku me hukuncin mutanen malaman Madina cewa mai istihada mijinta yana da haƙƙi ya je mata wato bai hana jima'i domin ba jinin shi ba jinin haila bane yasalu na kanil mahayat kul huwa hada ba jinin haila bane saboda haka me zai zuwa mata an yusi ba ko وكذلك النفصاء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم haka nan mai jinin biki in ta kai aksa wato in ta riske mafi tsawon lokacin da mahaifan mace takan rike jini wato kwana 60 in ya wuce wannan ta koma mai istihada to wannan ma miji zai iya zuwa mata fa in ra'at dam ba'da zalika fa innahu yusibuha zawjiha in ta ga wato jini bayan wannan lokaci mijinta zai iya wato saduwa da ita wa inna ma hiya bi manzilati mustahada tana daga wato matsayin mai istihada macen da ta wuce kwana 60 kuma jini ya doge to akwai ciwo ba haila bane ba jinin biki bane domin jinin biki jinin ciwo ne ko da ya dade bai warke ba domin matar ba ta cin vitamin ba ta da iron ba ta da protein mijin ta fakiri ne sai dade shi yasa wata zaka ga mai lafiyayya ta haihu haihuwa daidai cikin kwana goma sha hudu ta ƙara mai to domin duk jikin akwai kayan maganin mahaifa shi kawo haka ciwo ne miki kamar yadda mutum wani ya ji ciwo zaka ga cikin sati ɗaya wani ya warke wani fa to yaushe yake cin kwai bai cin kifi bai cin wake kullum gashi da tuwon dawa yaushe ciwo zai warke to in mace ta kai aksa mafi tsanani ta kai kwana sittin sai kuma jini ya doge to ba jigin ciwon ya kamata ya warke sai ya koma istihada ta zama mai ciwo na istihada to mijinta zai iya zuwa mata nan fiqihu mijinta zai iya zuwa mata ba wai ana nufin ba ka je mata kun gane bambancin shi faqihi yana maganan eh yanzu tunda yace was'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa ko Allah yace fa'tazilun nisaa ku nisanci mata fil mahid lokacin da suke haila to tunda wannan ba haila bane ma'anan umurnin nan da aka ce ku nasance su an dauke shi shine malike ga maka umurnin nan an dauke shi to amma abin da muke ga maka yanzu to ai kuma ba karamin matsala bane jini na fitowa mahaifan mace kai billahi masalan yanzu kai ka zo kai amai sai kaga jini hankalinka zai tashi eh hankali ba zai tashi ba to yanda hankalinka zai tashi kai amai kaga jini to matarka ma ta ce fa jini na zuwa ba na haina ba to hankalinka ne ya tashi to nan mutumin da ke amai yana jini ya halatta matar shi ta ce Oga yau fa ina son ka kusance ni? A, ne, me hana? Eh? A'a. Mutum ya zo, ta kawo mai abinci, ya ci, ya yi amai, ga jini ya fito. Aka ba shi ya wanke, sai ta ce, Oga, me mijin nan zai ce? Eh? ba ta son shi ko? To amma halal ne ta nema? Halal dinta ne ta nema. To amma akwai tausayi? To haka ita ma. Halal ɗinka ne ka nema, amma muna gaya maka, kamar yadda ba za ka so kana aman jini ana matsa maka ba don Allah in ta ma tana wannan jini ka kai ta asibiti. Ba magana ina da haƙƙi ba ne. Ku kai ta asibiti, amma wurin musulma a kai ta wurin musulma sai dai an rasa kakka insha Allah ko ba za a rasa ba Eto, a'a, in dai jini na zuba a nemi magani, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ce, jijiya ce ke zubar da jini to kai za ka ban matarka da jijiya tana zuba abin da dame ka sai dai kawai eh ba zai kyau ba saboda haka mun kajin tausayi wa ashruhunna bil ma'ruf kaman yanda kake so ta maka kai ma ka mata saboda haka duk mace mai jini ta nemi likita mace ta duba ta ta ba ta magani kuma alhamdulillah mafi yawan wayan abubuwa suna da magani kuma ko da ciwon kansa ne tun da wuri in an ganshi tun da wuri ana samun maganin shi Allah ba mu lafiya gaba daya eh eh ga mace me in mace kafira na ɗaya dai mace kafira da namiji musulmi a wurin a wurin al'aura duk ɗaya suke a gane to sai nan suka duba kuma wane ne ya fi cutarwa wane ne fi cutarwa namiji ya fi cutarwa a to sai ka je yi kenan namiji ya fi cutarwa sun zama daidai a al'aura to amma wannan ya fi cutarwa domin wannan zai iya ganinta kuma bayan ya kare sai ya ba ta mobile number ko ba haka ba jinin ciwo eh ba za ta yi gusul na ibada don jini ba in ta yi na hailan ta nawa ya ishe ta amma za ta iya wankanta don tsafta eh wanka don tsafta su ta wanke jini ba wani abu eh to eh eh hana ji hana haihuwa mace mai mace mai yin allura ko mai shan maguna maganin hana ciki daman shi maganin yakan baro yan su kwanaki kaman bakwai domin a yi hailan nan yakan bari yakan bayan kwanaki wanda za a haila to me kake tambayan ka eh eh lokacin da jini yake zuwa mata ba jinin haila bane ai jinin haila ne a a ai yanzu baka duba allura baka duba abin da ya janyo shi tunda dai ka san jinin mahaifa ne an kwashi kayan tarbon jariri ne shine haila a kwashi kayan tarbon jariri a fitar da su waje shine haila matukan shine akwai me akwai akwai rashin sallah eh yawa to su kaga fuka din mu da sai suka kawo ayyam kwanaki su zama alamu cewa macen da ke jini macen da ke jini mubtadi'a wanda ke ta fara haila yanzu nan ta fara haila mafi tsananin tsananin hailar ta kwana goma sha biyar da ta kai kwana goma sha biyar kawai sai ta juye ta zama mai istihada ta yi wanka ta fara sallah to mace mutada fa wadda ta saba yin haila sai an duba hailanta hailanta kwana nawa ne yawanci wata za ta yi maka biyar wata za ta ce maka shida wata za ta ce bakwai yawancin su dai bakwai wata uku ba kosasshiya kenan ma mai lafiya to mutada sai a bata kwanakinta a ce ta yi istizhari ta ƙara kwana uku akan kwanakinta da ta saba ita ba maganan kwana goma sha biyar kwanakinta bakwai ne ta saba to in ya wuce bakwai ɗin nan sai ta yi istizhari ta sai ta ƙara kwana uku akan abin da ta saba in ya zama goma to ita in ya wuce goma nan to na ya koma istihada ba jinin haila bane domin ta wuce al'adanta da kwana uku sai ta koma istihada kafin sha biyar din ma ya kai alhamdulillah fuka hadu sun saka wannan alamu domin su rarraba tsakanin istihada da haila amma amfani da me da alama to ina son ce maka Allah ya bude wani ilimi maimakon ka rinka lalube cikin cikin duhu da alama an baka illa an baka illa so hukunci da illa in yazo yafi karfi akan komai duk jinin da mace take in dai haila ne shikenan alhamdulillah an haramta mata yin me sallah amma in wani ciwo ne ba haila ba kuma wajibi ne ta yi me ta yi sallah shi yasa mu sa ƴaƴanmu mata su yi karatun likita tunda dai haihuwan nan za a bar shi ne ya zama dole mu taimaka mata su zama likitoci kun ga ƙasar Cuba rabin rabin likitan ƙasar Cuba rabin su duk mata ne Rasha ma haka aka ce mace na iya zama likita likita sosai inda kake tsammani amma sai mun sa su sun koya to ya lai wani zai bude muna university mata ga sunan masu kuɗi da za su yin abu amma ba wanda zai yi sai dai kawai a je a ce wannan mawaki yana waka yana ba zai a je ka ga wani katin hakika mai kuɗi ya je wai ba zai din mai kuɗi mai mai waka ga ga musulmi al'aurarsu al'aurarsu buɗe a gaban kafirai me yasa ba za mu ɗauki mata ba dubbai mu kai su su yi karatun likitanci mu zo mu buɗe school of nursing mu buɗe school of medicine matan mu su ta yi me ke hanawa sannan shi kan shi matan shi za ta je ta buɗe kafanta gaban wani ƙato Allah shirye da mu to qala yahya eh eh eh okay to akwai kuma wani abu yazo ya tafi yazo ya tafi to wannan tana yin talfiqi sai ta hada kwanakin da yake zuwa sai ta hada su in ya kai sha biyar in mubtada ce in ya kai kuma kwanakin da ta yi istihari na kwana uku sai ta ɗauka kuma ta yi tsarki wannan istihada ne to kala yahya kala malik al'amru indana anna al-mustahara idza sallat anna li zawjiha an yusibaha ko ai mun karanta shi wannan kala yahya kala malik al'amru indana mustahara ala hadith hisham bin urwa عن أبيه هو أحب ما سمعت إلي في ذلك وأتوانا حديث ده هشام بن عروة يرويتو دك أبنشي وأتعورة بن زبير هو أحب شيني أبند نفسه سمعت ده أبند نجي زوا غري غريني في ذلك أجمد مغنى استحادة شيوا تكن يتأركي تيوانكا تيوانكا نتأركي أي تنقى صلى كما مجينا إزوا متى shine ahabbu ma sami'a nan wannan maganar da kuke gani ma'anan shi nan Malik da yazo ya ruwaito muna hukunci yace kuma ahabbu ma sami'tu ilayya wato ba dukkan ilimin da ke kan Malik bane rubuce a nan yana rubuta maka ahabbu ma sami'a wato nan bayan naƙali samitu ni naji ba daga kan shi ba to yana yin abin da ake kira al-istihsan sai kwatanta dalilai da yawa da kuma wasu abubuwa ko na ayar na ayar hadis ayar qur'ani ko na wani abu dai haka ka har hada dalilai sai ka ga wane ne yafi kyau sai ka ce kamar yanzu bawan Allah nan ya tambaye ni wanda wannan tambaya lokacin su malik ba za a yi ta ba domin lokacin su ba a tunanin mace musulma ma ta je asibiti ya zama gabanta ga namiji musulmi likita ga kirista ko wanda ba musulmi ba me likita domin asibitin su duka waye ne musulmai ne to amma yanzu gashi matsala ka je asibiti matarka wa za ta gani namiji ko waccan nan sai ka yi istihsani sai ka istihsani ku da kanku da na bako kai istihsani sai kaga gare mace ta sa glove ta duba matarka da wani katon mutum ya zai sa maka ko ba haka ba ka istihsani to akwai istihsan to istihsan na salaf ya fi istihsanin mu abinda suka rinjayar ya fi abinda mu muka yi rinjayar to nan da malik ya ce wannan habu ma same su ilayya wannan babban hujja ce a musulunci domin me ai malami ne a lokacin da Allah ya tsarkake wannan zamani ya bayyana kuma a garin da Allah ya tsarkake yayi wannan istihsani ya fi naka saboda haka nan gaba kaka zo ka ce mun a'a na karanta wani hadis rawahu abu dawud ko rawahu kaza ya ce kaza saboda haka zan bi hadisin in bar istihsani wa malik malik ya san hadisin ka ya san shi amma ya gana wannan yafi shi yasa ya tafi akan wancan ko da yake in zai zo da siga zai zo da wata siga kuma ta rauni kamar ya ce balagani nan bai gaya maka rawin bane ne wato abin da dai muke koya muku cewa da Allah mai hankuri da malaman da suka gabata hukuncin da suka bayar wato taimako ne da tawfiki na Allah inda ba tawfiki na Allah bane da duk zaka samu kurakurai a ciki walhamdulillah duk abin da suka bayyana shine wato abin da Allah yake so a yi so Allah ya bamu ikon jin su da kuma aiki da abin da suka eh eh eh haka haka
ya kamata a jawo hankalin malaman islamiyya da an ga yara sun taso
babi ba ya koya musu yana da kyau wannan to ai dama ita makaranta banda darasin da ake yi na aji kowace makaranta ya kamata kuma suna wata wani rana ana kamar ranar koya ma mutane wani abu da ya shafe su na su to in makarantar mata ce ba abin da ya dace shine a koya musu game da haila game da balaga da wasu abubuwa da ya tattaru da irin wannan ba sai an kai wancan babi ba ko da za su kai ma zaka ga suna da wannan fahimta Allah ya saka da alheri eh eh wanga bai da asali al'ada hausawa ta ɗauku wani abu tambayar da ya cewa wankan jego da ake yi ai ba kusan wani abu ba al'adan hau wani gadon jego ake yi na itace a banka wuta a ƙasa uwa ta wahala yaro ya wahala waya cewa eh cewa cewa abun nan in kun ga matan da suka mutu matan da suka mutu daga wannan al'ada abin da ake cewa eh hakika wadda ta haihu duk mai ciwo mai miki da ta wani abu duk mai ciwo mai miki in ana gasa wurin ya fi saurin warkewa akan ba a gasawa kun san me yasa domin shi kaga yanzu hannunka ka je ka gwada ka gani ka samu ruwan zafi a kwano ka sa hannunka ya minti biyar ka samu wani ruwan sanyi ka sa ɗaya hannu cikin ruwan sanyi ka fito da su za ka ga wanda ka sa a cikin ruwan zafi hannun ya yi ja wannan kuma ya yi mai ya yi fari kun san me yake faruwa ita jijiyar da ke kawo jini da ta ji zafi sai ta buɗe jini ta zuwa kuma jijiyar da ke kawo jini da ta ji sanyi sai ta matse kanta domin ba ta son sanyin ya shiga cikin jini to kaga macen da ta haihu kamar yadda muka ce wani katon miki ne a cikinta mikin nan daidai girman mahaifan nan mahaifan nan da ake cirowa haka yake cikin mahaifarta miki ashe in tana gasa mara tabbas zai taimaka mata ya warke da wuri gasa mara ka gane to amma in an ce tun daga kai har har yatsa sai an gasa to za a wahalar da ita sai ma aka faɗa.
za a wala- a walar da ita sannan ko ne al'ada da ake yi wanda yake bai da kyau a asibiti duk wanda ya yi ma- ma- eh, likitanci a wannan ƙasa ana koya musu a gaya ma mutane cewa da mace ta haihu a kawo kunun kanwa kunun kanwa domin wani yana ƙara me yana ƙara ruwan mama to wannan kunun kanwa kan wannan potassium ce potassium shi kuma in yayi yawa ba abin da yake raunanawa kamar zuciya so ba kwa jin cewa mace ta haihu lafiya an zo ana murna sai can ku ji wai jikinta ya kumbura kumburan jikin nan kuma zuciyar ce take so ta bar aiki to an cika ta da kunun kanwa maimako- maimakon ya je ya sayo mata kifi ya sayo hanta ya sayo wake ya sayo mai kuma so so so a latas
Su alayyahu.
ya je cika ta da kanwa da ya za ta yi lafiya a batan madara ta sha ta ƙoshi sai nono ya fito ya kewaye lafiya saboda haka kanwa ba abin da take sai cutan marar lafiya yana ɓata musu zuciya saboda haka sai su zo asibiti ga mace za ta mutu zuciya za ta mutu abin da ake yi na farko shine allurar da zai fitar da jin- eh, gishiri daga cikinta Wakan samu wannan saboda haka fi sabilillah ku ji wannan maganan kan wannan a bashi ba laifi ya dan sha dan kadan ba wani abu domin abinci ne amma ya zama shine a bari wannan domin yana kashe muna mata da yawa eh dan to za ta iya shan shayi za ta iya shan komai sannan ta yi kaga samara kuma in za ta yi alwala za ta yi wanka ba komai ta yi wanka da ruwa madaidaici amma a tafasa ruwa a ɗauko da darbejiya ana wani dukanta wadda duk jahiliya ce a saurara eh eh eh eh eh da jini tsaya eh za ta ci gaba da sallah eh haba ba ta sai ba ta sai ka je sake mana ka je kara lafiyar ta yafi
Assalamu alaikum. Allah ya sa kan kama malam da alkhairi. Ina son jawo hankalin yan uwa ɗalibai ne na wannan makaranta. Kuma Allah ya mana baiwa da malamin da ya samu baiwa guda uku.
a to kai A'a, ba mu da wata- a'a, ban da wata kalama. Wannan baiwa bayan zaman sa likita na sanin kiwon lafiyar ɗan adam. Kuma sannan ga sanin kiwon lafiyar zuciya ga kuma sanin tsaron jikin mutum. Wannan karatu da ake bamu shi mu fahimci mahimmancin karatu kuma mu zama wakilan malam kamar yadda ɗaliban mahaifinsa suka zama wakilansa. mu yi kokari wannan karatun da muke ji mu ma fa mu je mu rika karantar da shi a masallatanmu da unguwanninmu saboda irin rudanin da ake jefa mutane a ciki wani ya taso gaba ɗaya fiƙihun ma bai san shi ba malamin ma da yake karatu abun sa ma yana sukan fiƙihun yana ce mai kawai ya tsaya qur'ani hadisi salafiya irin wannan karatun ba su san shi ba to mu ne ya kamata mu rika isar da wannan karatun ga al'umma domin a ceto al'umma da tsani da ruɗu saboda yan bani na iya yan ka'idiri yan kiyayi wallahi idan muka zo nan muka ji wannan karatun ba mu je mun isar da shi mu ma mu taimaka ma malam wajen warware ma mutane al'amura ba to ina ganin akwai abin tambaya akan mu ranar to Allah ya taimake mu gaba daya eh to ga eh
eh Menene matsayin wanda yake fita idan mace tana population period? Duk mata suna cewa wai ruwan ya yi kama da white head ne. Sannan kuma an ce ba infection ba ne. Sannan kuma tambayar ki anan shi ne idan yana yawan fito mace misali yana yin sallah. Wani kan za ta dinga jin shi na gangarowa eh gangarowa. Ko kuma dai in ka je sarki ko kuma wannan da da shi. To ya hukuncin wannan white head?
shi wannan ruwan yana zuwa ne bayan ta samu sha'awa ko ko kawai da kan yake fita in in in ruwa ne wanda ke zuwa bayan sha'awa ruwa da ke zuwa bayan sha'awa sannan babu abin da ake kira inzali to babu wanka kan shi wanke shi kawai za ta yi kamar maziyi na namiji in ruwa ne kuma kawai ke fitowa da kan shi babu wani abu shi ma kawai wanke shi za ta yi ta ci gaba da sallanta kuma ko tana sallah ya gangaro bai bata mata sallah insha Allah alhamdulillah Allah mishi rahama